الرجيم هو بلو في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي ونن yan uwa musulmi fassalamu alaikum wa rahmatullah
Alai.
muna ƙara jaddada godiya ga Allah na tudun da ɗan subhanahu wa har ka ta'ala bayan mun ƙarin kira ka.
wanda cikin iyawarsa da nufin sai sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa mu a wannan babban masallacin juma'a na garin Dingyadi domin ci gabar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratu tauba wanda ke insha Allah jiya mun tsaya akan aya 32 yau za mu tashi farkon aya ta 33 Mun talabijin ko wuri.
ok to to ta 32 ɗin za mu tashi akan aya ta 32 yuriduna an yaqfu nurallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah madaukakin sarki ce yuriduna an yutfi'u nurallah ai wayannan kafirai tun daga mushrikai har su ahlul kitabi suna nufin an yutfi'u nurallah su bice hasken Allah menene nurullah shine ma bu'isa bihi ma ba'asa bihi rasulahu min al-huda abunda ya aiko manzonsa da shi na shari'a wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya bi mujarrad jidalihim wa qira'ihim saboda tsantsan jayayyarsu da kiran ƙaryarsu to misalin waɗannan da ke son su biki hasken Allah da bakunan su kamar mutum ne ya ce hasken rana sai ya bishe shi ko kuma sai ya bishe hasken wata to kaga wannan bai da wata hanya zuwa ga wannan Assalamu alaikum.
to haka duk abin da Allah madaukin sarki ya aiko manzonsa da Ina shi ka daga baya.
ba makawa dole sai ya cika kuma sai ya rinjaya shi yasa Allah madaukin sarki cewa ya aballahu Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki dama asalin alkalmar alkafir daga kafara ne shi ne wanda zai lullube abu ya rufe shi zan ba a gan shi ba shi ne ma'ana asalin kalmar alkafir shi yasa dare ma ana kiransa kafir saboda me saboda dare in yanzu duka zai lullube abubuwa zan ba a ganin su wazzari'u kafirun shi ma mai shuka ana iya kiransa kafirun da larabci saboda zai sa kwaya cikin ƙasa ya turbude ta zamba a ganinta kuma Allah ya faɗi wannan kamar inda yake bayanin cewa a ajabal kuffara na batahu kaga nan kuffara ba kafirai ba manoma tsirin wannan da ya fito a gonakinsu ya burge su kuffara manoma to shi wannan kafirin abin da yasa ake kiransa kafiri saboda yana ɓoye gaskiya abinda an eh, abinda an gaskiya na imani sai ya lullube shi ya ɓoye shi ya ƙi bayyana shi wannan shi sa aka ambaci shar kafir sai Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko manzonsa da shari'a wa dinil haqqi da addinin gaskiya to nan ya ce bil huda kuma ce wa dinil haqqi menene al huda ko menene dinil haqqi al huda shine ma ja bihi min al ihbarat as sadiqa abin da ake kira shari'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na labarun gaskiya wal imani sahih da imani ingantacce wa ilmin nafi da ilimi mai amfani wannan shine al huda shi kuma dinul haqqi da ambata sune al amalu salihah sune ayyuka na kwarai ingantattu ayyuka annafi a duniya wal akhirah masu amfani duniya da lahira Allah ya aiko manzonsa da wannan shari'a da addinin gaskiya liyuzhirahu ala addini kulli domin Allah ya rinjayar da shi ya bayyanar da shi ya ɗauhaka shi akan dukkan addinai kamar yadda ya tabbata ga a cikin ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah zawaliyal arda mashariqaha wa magharibaha Allah ya naɗe min ƙasa bakin ɗanta yammacin duniya daga bacin duniya wasu ya bulugu mulku ummati ma zuwa limin ha mulki al'umma ta zai kai da inda an karɗe mai ma'ana kenan addinin musulunci zai game dukkan duniya wato gabacinta da yammacinta kamar wanda imamu ahmad ya ambata a hadisin mas'udun qabisa ko kuma Abisa ibn Mas'udin yana cewa wato wannan kabila ta Muharib sun yi sallar asuba a lokacin da suka gama sallar asuba sai wani matashi daga cikinsu ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah sayaftahu lakum masharikal ardi wa magharibaha Allah zai ba ku nasara ya buɗe muku gabacin duniya da yammacinta. Wa inna umma hafin nari, kuma dukkan ma'aikatan wannan duniya ‘yan wuta ne, illa man ittaqallaha sai wanda ji tsoron Allah wa addal amana ta bayar da amana shi kaɗai ne ba ɗan wuta ba. Amma duk wani ma'aikaci, duk wani shugaba wanda ke jagoranta al'umma ta kowane ɓangare. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan wuta ne sai wanda ji tsoron Allah ya bayar da amana haka nan Imam Ahmad ya zo da wani hadisi wato hadisin Tamimun Dari radiyallahu anhu shi Tamimun Dari da tabbata a gare shi ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balaga al-layl wan nahar wannan al'amari bi ma'ana wannan addini zai kai duk inda dare da yini sun haka mana duk inda rana ke bullowa da duk inda rana ke faduwa to sai shi ma addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai can ya ce wala ya turku baitu madarin wala wabarin addinin musulunci bai barin wani gida a cikin birni ko gida a ƙauye illa a da kalahu hada dini face sai addini ya shiga wannan gida ɗinnan ya izzu azizun bi izzi azizin au bi zulli zalilin ko dai da rinjaya mai rinjaya ko da kaskancin mai kaskanci ma'ana izzan ya izzullahu bihil islam wannan wani rinjaya ne wani girma ne wanda Allah zai rinjaya da musulunci da shi ko kuma wani kaskantacce yuzillullahu bil kubra wanda Allah ke kaskanta kafirci da shi to tamimu dari da yace wannan yake cewa kad arabtu zalika fi ahli baiti na san wannan tun daga iyalan gidana laqad asaba man aslama minhum alkhair wa sharaf wal izza yace cikin jama'ar gidana wato yan uwana duk wanda ya musulmi daga cikin su ya samu alkhairi ya samu ɗaukaka ya samu girma su kuma waɗanda suka ƙi musuluncin suka kafirta sun samu ƙasƙanci da ƙanƙanci da kuma ɗora musu jizya duka dai wannan yana magana da cewa liyu hirahu aladdini kullihi haka da haizu al-imamu ahmad ya sake ta da wani hadisi hadisin miqdad ibn al-aswad yana cewa shi miqdad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yabqa ala wajhi al-ardi baytu matrin wala watarin ba zai yi saura a ban kasa ba gida na birni ko gida na ƙauye mana gida wanda ake sa laka a gina ko gida wanda ake sa ainihin gashin dabbobi irin abun nan agalimi da sauransu fatar dabbobi a yi ɗaki illa adakharahu Allah ke Allah ya shigar da addini a cikin wannan gida ada kalimatul islam wato kalimar musulunci ta shiga bi izzi azizin da girman mai girma aw bi zulli zulli ko da kaskance wanda aka kaskantacce wai bi ma'ana in ma ya izzahum Allah fa yaj'aluhum min ahliha ko dai Allah ya girmama su ya sa cikin mutanen addinin musulunci wa in ma ya zillahum ko ya kaskanta su fa ya dinuna laha ya zama dole sun kankantar da kai sun bi addinin ma'ana sun bi masu addinin ba tare da sun so ba har yanzu akwai cikin littafin musnad hadisin ibn sirin wanda yake shi ibn sirin ya karɓo wannan hadisi daga abi huzaifa shi kuma daga adi ibn hatim shi adi ibn hatim ya ji shi na cewa da kaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na shiga inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kala sai ce ya adi a wannan lokacin adi ibn hatim bai musulunta ba yake ce min kai adi aslim taslim ka musulunta ka kuɓuta wai ma'ana ka mu- ka musulunta ka zauna lahiya wa qultu sai ni ce inni min ahli dinin ni fa ina daga cikin masu addini ni ma ina da nau addini qala sai annabi ce masa ana a'lamu bi dinika minka nahi ka sanin addininka wa qultu sai ni ce mai anta a'lamu bi dini minni shin yanzu ka fi ni sanin addini na yace na'am alasta min al-rukusiyya shin ba kai ne wanda ke addinin rukusiya ba an takulu mirba'u qaumika kana cin ainihin em, ainihin rubu'in dukiyar mutanenka qultu bala nace haka ne qala ce fa inna hadha la yahillu laka fi dinika wannan abin da hake amsa ushura ko wani rubu'i ko wani percentage na dukiyar mutanen kana ci to ba zai halatta a cikin addini ba ya halatta a cikin addininka to ya ce falam ya gado an kalaha bai wayi gari ba lokacin da ya faɗe ta fatawa ba atula sai ni kankantar da kai gare ta ƙala sai ce amma inni amma ni a alamu mallazi yamna uka min islami na san abin da hana ka shiga musulunci ta ƙulu inna ma ittaba'ahu ba'afatun nasi wa man la quwwata lahu kai kana ganin babba hake kawai kana ganin wato masu rauni daga cikin mutane wanda ba su da ƙarfi su ne suka shiga wannan addini shi yasa baka shiga wa qadara mahumul ar yace laraba wa'anda laraba sun riga sun jefe su mana sun kore su sai yace mai a ta'ariful hira ka san ƙasar hira qultu lam ara ni ce ban taba ganin ƙasar ba amma dai ina jin labarin ƙasar hira qala ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda hannu rayuwa take ga hannunsa lautin mannallahu hadal amr wannan al'amari zai cika hatta ta karju za'ina ta minal hira har a samu wata mace ta yo agga daga kasar hira hatta ta dufa fil baiti har ta zo ta yi dawafin daki fi gairi jiwari adam ba tare da kariyar mutum ko guda ba ma'ana saboda addini ya mamaye ko ina an samu zaman lafiya sannan ce wala taftahanna kunuzu kis wala taftahunna kunuzu kizar hormon yace sanan taskokin kisra su ma za a bude su qultu sai nace mai kisra ibn hormuz wannan sarki kisra dan hormuz ya ce eh shi din sai annabi ce wala yubzalanna almala hatta la yaqbil wa'adun musulunci zai rinjaya har ya zan a samu dukiya ga ta nan ba ma mai karba in ma ka zo da sarkana yau kana nema wake so ba ma wanda ke so shi adibin hatu ya ce fa hazza in ta haruju min alhira ya ce wannan mata da ta yi agga za ta fito daga hira fata duhu bil baiti fi gairi jiwari ahadin za ta yi tawafi a ɗakin ka ba tare da kariya ɗaya ba wala kuntu yace kuma ni din ga nake bada labari ni a ibn hatimi na kasance ina daga cikin waɗanda suka buɗe taskokin nan na kisra yace wallazi nafsi biyadihi na rance da wanda rayuwa take ga hannunsa la takunanna salisatu na uku din ma zai kasance mana za a samu lokacin da dukiya za ta yawaita har ya zan ba ma mai bukatar ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka ne imam muslim shi ma ya fitar da hadisi wato hadisin aisha radiyallahu anha ta ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa la yasabul layl wan naharu hatta tu'badul lat wal tu'badul lat wal uzza dare da ni ba su gushewa ba su tafiya sai an kai lokacin da ake bautar lata da uzza wa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah in kuntu la azunnu ni na kasance ina tsammani hina anzalallahu azza wa jalla a lokacin da Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun na tsammani lokacin da wannan aya ta sauka anna zalika tamun cewa wannan abun zai cika annabi ce innahu sai kunu min zalika ma sha Allah zai kasance cikin wannan abin da Allah ya so za a kai wani gwargwadon lokaci wanda Allah ya so amma can ƙarshen duniya sun mai ba'asullahu rihan tayyibatan sannan Allah ya turo wani iska mai mai kamshi mai laushi wa ya tawaffa kullu man kana fi qalbihi misqala habatin min hardal min iman sai zama duk wanda adda kwatankwacin ƙwayar burburwa a cikin zuciyarsa ta imani sai Allah ya karɓi rayuwarsa a ƙarshen duniya za a yi wannan wa yabqa man la khayra fihim sai ya zan wa'anda ake bari wa'anda ke saura su ne wa'anda babu wani alkhairi a cikin su to nan ne suke komawa zuwa ga addinin iyayensu su koma bautar gumaka bayan da an dawo gaba ɗaya na bautar musulunci muna roƙon Allah ya madaukin sarki ya kare mu kar mu zarki wannan lokacin Allah ce ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبشرهم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم na Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna kasiran min al ahbari da wai yawa daga cikin malaman yahudawa wa ruhban da ruhbana su wato ubbad masu ibada daga cikin su la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane akan barna wa yasudduna an sabilillah suna tare su daga hanyar Allah Allah ce to wallazina kanizuna zahab wal fiddata wayanda ke taskace zinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa ciyar da ita cikin hanyar Allah wa bashirhum bi azabin alim Allah ya ce kai musu bushara da azaba mai radadi to kamar ka tambaya yaushe ne za a yi musu wannan bushara Allah ce yau mai huma alaiha fi nari يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون yawma yuhma alaiha fi nari jahannama ran da ake kona wannan dukiya a cikin jahannama ko da wace irin dukiya ce duk sai a mayar da ita karuwa a sa ta cikin jahannama sai ta jajir wato kuwa biha jibahum sai a rinka yi musu lallal da gosunan su wa junubun da sasannin jikin su gehukan su wa zuhuruhun da bayan su ma'ana ko ina ana damfara musu ita kamar dai a ce mutum na yana da wani miki wanda ake sa kibiya ta yi zafi a yi mai sakiya to haka za a bin su ko kuma kila ana so a wa wata dabba wuta inda za a sa kare sai ya ji a ɗan ƙarƙara mata wurin da da ciwo ɗin nan to duk wanda ya tara dukiya bai ciyar da ita wajen wurin ɗaga addinin Allah ba ƙila ma ko zakka bai bayar ba to a ranar alkiyama za a mai da ita ƙarfe dukiyar nan sai a sa ƙarfin a cikin wuta a rinka ɗan farawa ga goshinsa da ainihin sasannin jikinsa wajen haƙarƙarinsa da kuma ƙashin bayansa. a wannan lokacin za a ce masa haza ma kanastum li anfusikum wannan shine dukiyar da kuka taskace domin kawunan ku wa zuqu ma kuntum takanizuna ku dandani abin da kun ka zamo kuna taskacewa wato saboda mi saboda a lokacin nan kun ki ainihin bayar da haƙƙin Allah kun ki hitar da ainihin haƙƙin Allah wanda ya kamata a fitar to don haka yan sakamakon ku wannan dukiya za a mai da ita wuta a rinka ƙanƙara muku wannan wuta a wayannan wuraren da aka ambata sai Allah ya ci a gaba
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ظلم واعلموا أن الله مع المتقين Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahara abinda Allah lissafin watanni ka wajen Allah wata goma sha biyu fi kitabillah a cikin littafin Allah yawma khalaqas samawati wal ardi to ran da Allah ya halicci sammai da ƙasa wata goma sha biyu ne min ha daga cikin watannin goma sha biyu arba'atun hurumun akwai hudu masu daraja masu alfarma wanda ke sun fi sauran watanni zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda an miƙaƙe wala tazlimuna fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin wayannan watannin wa qatilul mushrikin amma dai su ka mushrikai ku yaƙe su kafatan gaba ɗai kama yuqatilunakum kafatan kamar yadda suke yaƙar ku gaba ɗai wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron sa al-imamu Ahmad ya ambata hadisi hadisin abi bakara inda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba a hajjinsa annabi ke cewa ala inna zamana qad sadaraka hayati ku sani zamani ya zagaya ya gewaya kamar yanayinsa kamar sifarsa yawma khalaqas samawati wal khalaqa Allahu samawati wal arda tun ran da Allah ya halitta sammai da ƙasa tun ran na as-sanatu isna ashar sharan shekara wata goma sha biyu ne minha daga wayannan watannin masu arba'atu akwai hudu hurun masu alhorma annabi ce salasatun mutawaliyatun wata uku masu alhorma biye da juna suke su ne watan zulqa'ida da watan zulhajji da watan muharram wannan watanni guda uku suna da alhorma sannan ya ce na hudurinsu shine rajabu mubarin watan rajab na kabilar mudar abin da yasa aka jingina shi ga mudar saboda mudar suna girmama wannan watan allazi baina jumada wa sha'bana wanda ke tsakanin jumada da sha'bana wato kenan wanda bahaushe ya samu suna watan azumin tsohi sun makala sannan annabi a cikin wannan hurba ya ce ayyu yawmin haza wannan yinin da muke ciki wani yini ne ulna muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne su suka sani annabi ya shiru har muka yi tsammanin zai ambaci wannan rana da wani suna wanda ba shi ne muka sani ba sai yake cewa alaisa yawmun nahar ba ranar laye ba ce ulna bala muka ce haka ne ranar laye ce kala sai ce ayu sharin haza wanga wani wata ne nan ma muka ce allahu wa rasulu a'lam nan ma ya shiru har sai da muka tsammani zai sa mata wani suna wanda ba shi muka saba da shi ba kala ce alaisa zulhijja ba shi ne zulhijja ba ulna bala muka ce haka ne sannan ce wani gari ne wannan muka ce Allah da manzon shi ne sai nan ma ya shiro har sai da muka yi tsammanin zai ambaci garin da wani suna wanda ba mu sani ba sai ya ce alisatul balda wannan ba shi ne garin maka ba kulna muce muka ce bala haka ne qala sai ya ce to ku sani inna dima'akum haƙiƙa jinainanku wa amwalukum da dukiyoyinku wa a'radukum da mutuncinku alaikum haramun duk sun zama haramun akan ku haramun ne ku zubda jinin yan uwanku haramun ne ku ci dukiyar yan uwanku haramun ne ku ci mutuncin yan uwanku ka hurmati yaumikum haza kamar wadda wannan yinin naku ranar leki da alhurma fi shaharikum haza a cikin wannan wata naku mai alhurma shine watan hajji fi baladikum haza a cikin garin ku wannan ma'ana yadda ranar layya take da alhurma ba a keta mutuncinta yadda watan lai yake da alhorma ba a keta mutuncinsa yadda garin makka ke da alhorma ba a keta mutuncinsa to haka haramun ne a zubda jinin ɗan adam haramun ne a ji dukiyarsa haramun ne a ci mutuncinsa Allah ce wasa talqauna rabbakum kuma lalle za ku haɗu da ubangijinku fa yas'alukum an a'malikum kuma zai tambaye ku game da ayyukanku annabi ce Allah kai ku saurara ha la tarji'u ba'di kuffara ko ba- la tarji'u ba'di dullala kar ku koma batattu bayana menene mana batattu ya daribu ba abu ko rika ba wasu ku suna sarin wuyoyin wasu kuna kashe junan ku ka kun koma batattu kenan Allah sai ce hal ballagtu na isar da sako suka ce a isar yace to ku saurara liyuballigal ga liyuballiga shahidul ga'iba minkum wanda annan tare da ne jiwon ga sako to shi ma ya isan ma wanda bai samu zuwa hajjin ba a faɗa mai wannan sakon yace saboda me fala'alla man yuballighuhu yakunu aw alahu mimman min ba'di man yasma'u domin da yawa wanda aka isan ma sako zai kasance ya yi kiyayewa ya hitsar wannan sakon bisa ga wanda an ka faɗi sakon ya jiya da kunnensa wannan hadisi mal buhari ya rawaito shi a cikin tafsiri da wani sa haka muslim ya rawaito na hadisi daga abu ayyu daga ayyu a ibnu jarir tabari ya kawo hadisi abi huraira cikin tafsiri nasa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna zamana qad sadaraka hayati kamar dai irin wancan hadisi shi ma ya ambatai har zuwa ƙarshe yana nuna cewa watannin dai shekara wata goma sha biyu ne su ma akwai hudu masu alhorma kamar uku ɗin da ajere da kuma shi rajab wanda ke tsakanin jumada da sha'abana ma'ana duka dai waɗannan su ne watanni mai alhorma a hakanan dai za a ga irin hammadu salma shi ma ya zo da hadisi irin wannan wato hadisin a raƙashi wanda yake shi raƙashi ya karɓo ga aminsa shi amin raƙashi ya kasance yana da abutaka da annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ce kuntu akizan bi zimami na kace rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana kasance ina rike da ragamar taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakiyar ayyamu ta shariki a gudun nasa an ina ina dan kore mutane gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ala inna zamana qad sadaraka hayatihi yawma khalaqa as-sama khalaqa Allahu as-samawati wal arda haka dai shi ma ya ambata cewa dai yawan watanni a wajen Allah su ne wata goma sha biyu to ran da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da ƙasa kuma a cikin watannin nan goma sha biyu akwai wata hudu masu alhurma to sai Allah madaukakin sarki yace wayannan watanni guda hudu masu alhurma wala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin su ci kansa a cikin wayannan watannin guda hudu masu alhurma to wannan shine mafi girman zalunci domin zalunci za a lullinka zunubinsa a cikin irin wayannan watanni dinnan a Sheikh Alamuddin Sakawi so ainihin haramta zubar da jinin shi na ma Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin cewa inna man nasi'u ziyatun fil kubri ba sai mun karanta wannan aya ba da ma ita ma an gaba to to ita ma a gaba to kaga dai Allah maɗaukin sarki ce su ne guda goma sha hudu kuma wannan cewa watannin goma sha hudu ne zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda an miƙaƙe ce kar ku zalunci kawunan ku a cikin wa'annan watannin ma'ana kar ku kuskura ku yi wani aiki wanda zai zama na zalunci a cikin wa'annan watanni guda hudu saboda kamar yadda aka ambata za a lillinka zunubi a cikin watannin guda hudu idan ka aikata zunubi kamar wanda yake yanzu ma a cikin ramadana duk sabon da kake yi a watan da ba na ramadana ba to idan ka yi a cikin ramadana to za a lullunka maka zunubi kamar yadda ake lullunka lada a cikinsa don haka cewa falatar limufihin na anfusakum ya hi kaiwa matuƙa ga ya fi ƙarfafawa ga cewa kada a aikata zunubi saboda ainihin yin zunubi a cikin gari mai alfarma za a dillanka shi haka nan yin zunubi a cikin wa'annan masu a- watanni masu alfarma shi ma za a dillanka shi sai Allah ya ci a gaba
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ya ce innaman nasi'u kawai shi dai nasi'u ziyaratun fil kufri ƙarin kafirci ne abinda an nasi'u shine jinkirta wata an ce ba a yaƙi a cikin muharram kuma tun kafin zuwa musulunci to idan muharram ya kama suna cikin yaƙi madadin su dakatar da yaƙin sai su ce to a bari su ci gaba sai sun gama yaƙin madadin wanga muharram na yanzu sai watan gaba zai sun mai sai shine muharram to wannan shine nasi'u to sai Allah ce wannan ziyaratun fil kubri ƙari ne a cikin kafirci suna yin sani yudallu bihi allazina kafaru wannan nasiru din nan ana batar da wa'anda sun kafirta da shi ba dai Allah ce wata hudu da alhurma ba to sun dai bar yaƙi a cikin wata hudu amma dai ba ainihin su watannin nan da Allah ce ba Allah ce yuhillunahu aman su halatta yaƙi a cikin wannan watanni mai alhurma wata shekara wa yuharrimunahu aman wata shekara su haramta shi Allah ce suna yin wannan ne liwa tai'u iddata ma haramallah don su yi dace su yi daidai da yawan watannin da Allah ya haramta wa yuhillu ma haramallah sai ya zama cikin aikin da sai dinga da suka yi sun halattar da watannin da Allah ya haramta sun halattar da watannin da Allah bai haramta ba zuyyina lahum su'u a'malihim Allah ya ce an kawata musu munanan ayyukansu wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah ba shi yadda mutane kafirai yace wannan zannun lahi ta'ala bil mushrikin wannan yana daga cikin abin da Allah ya zargi mushrikai da ci na jijjiwa su a cikin shari'ar Allah da ra'ayukansu batattu da kuma ciccen hukunce kuncin Allah da son ransu da halatta abin da Allah ya haramta da haramta abin da Allah ya halatta fa innahum kana fihim min al-quwwati al-gadabiyya domin su kafira wancan lokacin sun kasance suna da ƙarfi na hushi da nuna sadaukantaka da jiyewa abin da yake ba sa sun tsawaita har mudda watannin uku ba su iya isa su wajen yakin don haka suna ganin a ciki jere da juna to wannan abin zai sa su ɗan su kukuce don haka bari dai tun da suna cikin yaƙi su ci gaba da yaƙin su idan watannin nan suka wuce suka gama yaƙi sai su ɗauki wasu wata uku madadin su ce su ne watannin masu alhorma ɗin nan to Allah ya ce duka wannan daga Abdullahi Abbas suka ce wannan shine sardiyar saukar wannan aya sai Allah ce innamal nasiru ziyatun fil kubri ƙari ne a kafirci a haka za mu ga malamai sun ta ambata irin waɗannan abubuwan da suke faruwa har akwai wata rana wani mutum daga cikin bani kinana ko wace shekara shi ma zai zo aikin hajji yana akan jaki fai kul sai ya ce yana hudu bana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni la u'abu wa la ujamu ni ba za a aibanta ni ba sannan ba za a karɓa min ba wala maradda lima a ƙoru duk abin da ni faɗa ba wanda ya sai ya mayar da wannan magana duk wanda ni faɗa ita ce shi kenan inna qaharramna al-muharram yace kai mun haramtar da muharram wa akharna safar mun jinkirta safar don haka sai ba safar sai baɗi sannan wata shekara idan ya zo sai ya faɗi irin wannan magana ya ce to bana ko haramna safara safar shi na mun ka haramta don haka mun jinkirta muharram hab baɗi kaga dai ina kokarin dai duk yawan watannin da Allah ya haramta sai su haramta su amma dai tare da ainihin canzawa da jinkirtar da wani wata zuwa wata shekara to wannan shine Allah madaukakin sarki yace dai wannan dai kawai ƙarin kafirci ne kuma ana batar da shi- sun bata da shi kuma a dai ƙarshe Allah madaukakin sarki yace bai shirya da mutane a sai mu je gaba يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل illa tanfiru yu'azzibkum إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم na'am ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير na'am Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani malakum ya same ku idza qila lakum idan an kace muku infiru fi sabilillahi ku zabura zuwa yaki domin daga addinin Allah ay same ku idza du'itum ila jihadi idan aka kira ku zuwa ga ku yi jihadi domin Allah istaqaltum ila al-ardi sai ku nauyaya zuwa ga ƙasa ma'ana ku yi kasala ku karkata zuwa ga son zama gida da son yarwa da daɗin jin ƴaƴan itace masu daɗi wannan ita ce aya ta farko da ta fara zargi ga waɗanda suka makare ga yaƙin tabuka ba su bi wanzuwa Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kamar yadda aka bayani shi yaƙin tabuka yaƙi ne wanda yake an yi shi tsakiyar bazara lokacin ‘ya'yan itace sun nina lokacin ga inuwa ka san ga bazara idan itace sun ka tofa inuwa ta fi komi daɗi a wannan lokacin ga ‘ya'yan itacen sun nina ga inuwa ga tsananin zafi to da yawa mutane son wannan ɗin sai yasa basu kai ba to sai Allah ce don me idan aka kira ku ku ku zabur zuwa ga yaƙi isaqaltum ilal ardi sai ku nauyaya zuwa ga ƙasa ma'ana ku yi kasala araditum bil hayati dunya min al akhirah shi yanzu kun yarda da rayuwar duniya ne kun ɗauki duniya ne kun zaɓe ta kun bar lahira shi yasa kuke nauyaya ba ku tafiya sai Allah ce domin ya nuna musu duniya ba komai ba ce ya kudaitar da su dahira ya ce fa ma mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalilun duk jin daɗin rayuwar duniya idan an kwatanta ga lahira bai kasance ba illa qalilun sai abu ne dan kaɗan ma'ana jin daɗin duniya idan aka kwatanta lahira dan abu ne kaɗan wanda bai da yawa kamar yadda al-imamu ahmad ya fitar da wani hadisi daga almustawrid dan uwan bani fihar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mad duniya fil akhirati duniya bata kasance ba idan aka kwatanta da lahira illa kama yuj'alu isba'ahu hadhihi fil yammi sai kamar yadda mutum zai zo ya sa yatsansa wannan kan yatsa a cikin teku fal yanzur bima yarju sai ga ruwan menene ya ɗebo ka zo da yatsanka cikin teku yanzu ka je Lagos sai ka zo bakin teku na ruwan suna tozaye sai ka dan sa wannan han- yatsan ka manuni farcen ka manuni ka sa cikin teku sai ka ɗebo mina na ka rage tekun mina na ka zo da shi to dan abin nan dan sanyi sai nan da farcen ka zo da shi shine kutunkucin jin daɗin duniya sauran wancan ruwan da ka bari na teku su ne lahira ɗin nan ka ko ashe ba komai ba ne haka ne ibnu abi hatim ya fitar da hadisi hadisin abi usman wanda yake ya ce shi abu usman ya ce ya aba huraira sami itu min ihwani bil basra na ji yan uwana a can basra suna faɗi annaka ta cewa kai kana cewa sami ita nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaji annabi yana cewa inna allaha yajzi bil hasanati alfa alfa hasanatin idan mutum ya yi aikin aiki mai kyau ɗaya wa na kyakkyawan aiki ɗaya Allah zai ba shi sakamako alfa alfa to dubu dubu miliyan ɗaya ka yi ƙwara ɗaya sai Allah ya baka sakamako har miliyan ɗaya sai Abu Huraira ce bal a'a sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ya jazi bil hasati alfai alfin ba alfa alfin ba dubu dubu ba miliyan kenan a'a abinda miji yana faɗi alfai alfin dubu hasso dubu biyu wato mai kenan eh, kenan miliyan biyu za ka yi aiki guda ɗai sai Allah ya saka maka kwatankwacin miliyan biyu kamar kila ka ba da sarkar dubu ɗaya sai Allah ya saka ma da sakamakon da kai dubu miliyan biyu sai abu huraira ta karanta wannan aya ya ce fa ma mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalilun don haka rayuwar duniya gaba ɗaya daɗin duniya gaba ɗaya bai kasance ba idan an ha kwatanta ga lahira sai kwatan ku jawo dan kaɗan ne don haka fa duniya ma ma ba minha wa ma baqiya minha inda Allah qalilun ita duniya da abun da ya shuɗe can baya inda an kai to tun daga annabi ado har zuwa yanzu da kuma abin da ya rage nan gaba a wajen Allah duk abun dan kaɗan ne Sufyan Sauri ya amsa da hadisi daga Al-Amash game da wannan aya fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalilun qala sai ce abinda an rayuwar duniya idan an kwatanta da lahira kaza da rakibi kamar guzurin matafi yanzu za ka yi tafiya dan guzurin da za ka ɗiba shin mina na in an kwatanta da abin da ka bari gidanka ka gaba komai bane to haka duniya ta ga lahira Abdulaziz ibn Abi Hazim shi ma ya amsa hadisi ga ainihin babansa yace lamma hadara abdul hadartu abdul aziz ibn marwan wa fatu lokacin da mutuwa ta zo mu abdul aziz dan marwan sai kale ce ituni bi kafanin lazi ukaffanu fihi ku zo min da likafani na wanda za a nade ni a ciki anzuru ilaihi sai in duba ya likafani yake walamma wudiya bayna yadayhi lokacin da aka aza likafanin gaba gare shi nazara ilaihi sai ya kalli wannan likafanin faƙala ce amali min kabirin shin ban da wani abu wanda an babba ma a halifu min duniya illa haza yace ba wani abu wanda zan bare zan zan mai min a nan duniya sai wannan kawai duk abubuwan da tara yanzu in zan taya da wanga dai zan tafi sun wallah za ta sannan ya juyo da bayan safa baka ya kuka wai sai kula ce uffil laka min darin in kana kasiruki la qalilun wa in kana qaliluki la kasirun wa in kunna minki la fi gururin yace ke wanga gida ta duniya tar da ke abu mai yawan ki wanda ake gani abun da ake gani an tara mai yawa a ciki to abu ne dan kadan ne sannan abun da a dan kadan ne ma shi ma gajere ne sannan mu kuma mun kasance rudaddi muna cikin rudu a cikin kiyake duniya to bayan wannan sai Allah madaukakin sarki yayi kace ga wayanda suka kifita zuwa yakin Allah ce illa tanfiru idan har ba ku hita kuka je wannan yakin ba yu'azzibukumullahu Allah zai muku azaba kuma azaban aliman azaba mai radadi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da kabilun larabawa cewa a tashi je yaƙi fata saƙalu anhu sai suka yi nauyin jiki ba su je wannan yaƙin ba fa amsakallahu anhumul qatra sai Allah ya riƙe ruwan sama sun kuwa zai shekarar da ba su samu ruwa ba wa kana azabu wannan ya zai shine azabar su to shine in ba ku tai ba Allah zai muku azaba mai radadi wa yastabdil qauman gairakum sannan ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba waɗanda za su zo su taimaki addinin sa waɗanda idan kuka ki taimakon addinin Allah to Allah zai tafiyar da ku ya canza ku ya kawo wasu mutane masu taimakon addinin Allah kamar wanda ya faɗa cikin surtu Muhammad ayat 38 in tatawallaw yastabdil qauman gairakum وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Na'am, a waccan aya farkon ta Allah madaukakin sarki ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ga kunan ku wayannan ana kiran ku ciyar da dukiya domin aikin Allah amma dai daga cikin ku akwai wanda ke rowa wanda duk ya rowa kansa ya warowa sai Allah ce idan kuka juya baya kuka ki ciyar da dukiyar yastabdil qauman gairakum sai Allah ya canza wasu mutane waɗanda ba ku ba ya ka- ya kawar da ku ya halakar da ku ya kawo wasu mutane mad- wasu mutane madadin ku sun mala ya kunu amsalakun sannan mutanen ba za su zama irin ku ba to haka da a wannan yakin illa tanfiru yu'azzibukum Allahu azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya canza su tare wanda ba su ku ba masu taimaka ma addini Allah ya ce wala tadurruhu shay'an wannan ba za ku cutar da shi da komai ba ko kun zauna kun ki zuwa yaki ba za ku cutar da Allah da komai ba Allah yana ya halakar da ku gaba ɗaya kawo wasu wanda za su yi yakin Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in a kadirun Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai don haka Allah maɗaukin sarki dai ya tabbata ma ainihin al'ummar duniya cewa in dai su taimaki addini ko ma kan su taimaka rashin taimakon nasu ba zai cutar da Allah da komi ba asali ma rashin taimaka ma addinin su zai cutar sai Allah ce illa tansuruhu إلا تنصروا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah ce illa tansuruhu idan har ba ku taimake shi ba wato in ba ku taimake annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa qad nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru sani yasnaini ishuma fil gari yayin da wayanda suka kafirta suka fitar da shi yana na dukin biyu yayin da suna cikin kogo sadda ya fita daga shi sai abubakar suka ta san mu madina ba su san hanya ba ba su san inda za suna ba allah ya ce ku yi hijira sai ga su cikin kogo sun shiga don su boye har masu biyar sau su gaba bin sau iz ya kulu li sahibihi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ma abokinsa an ce cikin kira ake daɗi Allah ya ce ma iz ya ƙulu li sahibihi yayin da shi annabi ke ce ma abokinsa wane ne abokinsa shine abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah da kansa ya ambaci abubakar abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu sai an samu su da sunan addini suna zagi abubakar wal iyazu billahi kuma suna ganin addini suke yi kuma har suna burge wasu wawaye ana ganin kamar sun yi kokari Allah ce mai abokinsa ya ce mai abokin annabi kai ku kace mai kahiri
ya lalla Allah ka kare mu daga sharrin shi'a Allah ka shirya da masu rabon shirya daga cikin su to yanda ke ce ma abokinsa la ta hazantar kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu saboda abokan hankalinsa ya tashi daga an biyo sawo yana gani cewa lalle ganin su za a yi Allah ya ce eh, eh, annabi ya gaya masa kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu wa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwarsa alaihi a kansa shin alaihi abdamir yaudu ila abi bakrin aw abdamir yaudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ko ne suka dauka yi Allah ya saukar da natsuwarsa alaihi akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ke ce ma abokin sa la tahzan inna Allah ma'ana ko ko wa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da natsuwarsa ga shi Abubakar ya zama ya ji natsuwa yanzu tsoron da yake ya gamsu Allah ce wa ayyadahu ya karfafa shi bi junudin lam tarauha da wata runduna wadda ba ku ganin ta waje ala kalimatul ladzina kafaru sufla ya sanya kalimar kafir ita ce mafi kaskanci wa kalimatul lahiyar ulya kalimar Allah ita ce mafi daukaka wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima Allah madaukin sarki a wannan aya yana cewa ya ku al'umma ko kun iko taimaki manzon Allah to Allah shine zai taimake shi kuma shine zai karfafa shi kuma shine mai isan masa kuma shine mai bashi kariya kuma shine mai jibinta taimakonsa saboda mai tun kafin yakin tabuka ai Allah ya taimake shi a lokacin da ya fita daga shi sai abubakar shekarar da aka yi hijira lokacin da mashirkai suka yi niyyar kashe shi ko su ɗaure shi ko su kore shi sai ya ha- hita yana mai gudu abubakar ya abkantace shi ya tafi tare da shi sannan abokinsa abubakar bin abi kuhafa suka ainihin faku zuwa ga garu saurin wani kogo ne wanda ake kira garu saurin wanda ke kan hanyar makka ne zuwa madina sun zauna a cikin wannan kogon salasa ayyamin kwana uku saboda me saboda masu biyar sawo su gama yawon su na biyar sawo su koma sannan su tashi ta samu madina abubakar radiyallahu anhu ya hirgita yana ainihin li- ya jazo an ya tsaga alaihin ado ya tsorata yana gudun kada wani ya rega wannan kogon ya gansu ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana bashi hakuri yana natsar da shi yana ce ya abubakar ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma menene tsammanin ka ga mutum biyu wa'inda ke Allah shine na uku su ma'ana me hake tsammani da ni da kai ne Allah shine na uku din mu me hake tsammani wai ma'ana kana tsammanin Allah zai yarbe mu anan wai bi mana Allah bai don haka yi hankuri ai Allah shine na uku din ko shi zai tafi mu shine Allah ce fa anzala Allahu sakinatahu alaihi Allah ya saukar da natsuwarsa ga shi ya karfafa shi ya taimake shi ya saukar da wannan natsuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mafi sharar maganganu biyu wa qila ala abi bakr wani kauli an ce sakinatahu lil dabir na Abu Bakar ne an rawaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce li annar rasul lam tazal ma'ahu sakinatan cewa fa anzalallahu sakinatahu alaihi yana nufin Abubakar saboda shi manzon Allah da ɗaya yana nan tare da nutsuwa bai taɓa rasa nutsuwa ba balle ce zuwa ta saukar da ita ba amma kuma wannan magana ta Abdullahi dan Abbas la yunafi tajaddudu sakinatan khassan bi tilkal hali bai kore cewa an sabunta saukar da wata natsuwa ke bantatta a wannan halin don haka Allah ya ce wa ayyadahu bi junudin lam tarauha ya karfafa shi da wata runduna da bata gani ba su ne mala'iku waje ala kalimatul ladzina kafaru sufla ya sanya kalimar wa'anda suka kafirta take mafi kaskanci wa kalimatul lahi uliya kalimar kafirai ita ce a shirka kalimatul lahi ita ce la ilaha illallah ya zo cikin hadisin buhari da muslim hadisin abi musa al-ash'ari yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da mutum ya fita yana yaƙi don ɗaya nuna jaruntaka shi ba don Allah yake ba kawai dai don a ga cewa idan ya isa zarumi ne da wani wanda ya fita yana yaƙi domin hamiya saboda kawai dai bai son wa'ancan mutanen akwai wata husuma tsakaninsu bari ya fita yaƙin da ya domin ya ga ya taimaka an halakar da wa'annan mutum sannan da wani mutumin wanda ya ta shi ko yana yaƙi kawai dole da wace ai hadda hadda suwa ne sun tahi ka sa akwai wanda ke ko da aiki alheri da kai shi a ransa kawai da wace ai hadda suwa ne ciki so aka tambaye shi ayyu zalika fi sabilillahi to cikin wayannan wane ne yaƙin sai ya zama don Allah shin wanga da ke yi don a ce zarumi ne ko ko wanga ka yi saboda hamayyar da ke tsakanin da mutane ko ko wanga da ke yi don a gani a faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk wanda yake domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya to shine wanda yake don Allah a ƙarshe dai Allah ce wallahu azizun Allah mabuwayi na cikin azabtarwa da nasararsa ma'ana hakimin mai hikima ne a cikin maganganunsa da kuma ainihin duka ayyukansa Allah mai hikima ne a cikinsu to ina ganin dai lokaci ya ne ya kamata mu tsaya insha Allah lokaci na gaba za mu ɗora daga inda muka faɗa tsaya fatar abu na makaranta daidai Allah ya bada ladan daidai kurakurai Allah shi ya muna wannan haɗatta mu da muka yi Allah sai ya mata albarka ya sa ta zan sun tsira gare mu baki ɗaya dukkan mu da nan muna da bukatu daban-daban Allah ka san bukatun mu na roƙonka ya Allah duka ka biya da mu bukatun mu na alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika والسلام عليكم ورحمة الله